على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulli za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da ɗaya tsakiya Allah ya sha wa farraja imamu Ahmad min hadisi ummu Salma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusuru fi du'aihi an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa qultu ya rasulullah aw an awa awa anna al quluba la tatakallab qala na'am ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أجازه فنسأل الله ربنا ألا يزيغ ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مجلات الفتن ما أحييتني وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أسبيعين بين أسبيعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسرب القلوب سر قلوبنا على طاعتك وخلاصة القول في في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الأبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إنه محمول على الملائي الذي يقتل بعمله وجه النار فيختم له بعمل أهل النار وعلى الوجه الآخر وهو الذي يختم له بعمل أهل الجنة فيراد به أناس صدقت نياتهم وغلبتهم شهواتهم فهم في صراع معها حتى يختم لهم على عمل أهل السعادة لكن الغالب على بني آدم أن من عاش على شيء وغلب عليه مات عليه ما لا يشكما إمام أحمد ya fitar da hadisi hadisin ummu salma da Allah ya kara tabbata a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin wannan addu'a shin addu'ar sa yana cewa ya mai jiji ya zukata ta tabbatar da zuciyata a kan addini ka tace wata rana da nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayi wannan addu'a sai na yi na ce ya rasulullah ha zuciya tana jujjuyawa ne sai manzo Allah ya ce ai tana jujjuyawa yace babu wata zuciya ta bani adaman Allah ya halitta face suna hannun Allah yana biya su yadda ya ga dama in ya ga dama ya tsaye da su in ya ga dama ya kishe da su da haka yanzu da ka gan kana zuwa sallah ana hayya ala sallah kana tawa masallaci Allah ne ya ga dama Allah ne shi yadda mu Allah ka shi yadda mu in ya ga dama sai kawai ya ji zuciyarka sai kai soci ba ku ci Allah ya kiyaye ku Allah ya kiyaye shi ne ma'ana abu kawai shi ya ga dama shi yasa ayi muke cewa la haula wala quwwata illa billah duk abin da ka ganka da shi to Allah ne yama yawa sai kamar godiya shi kuma Allah ya alƙawarin kamar godiya zai ƙara ma duk abin da yama nan ni'ima la in shakartum Allah ya ce la azidannakum Allah mun gode to shine yace mallam yace muna roƙon Allah a muna roƙon Allah madaukake sarki kada ya karkatar da zuciyarmu bayan ya ciyar da ita muna roƙonsa Allah ya bamu rahama daga wajensa shine mai kyauta to shine sai ta ce na ce ya rasulullah to ka koya min wata addu'a mana wanda za dinga addu'a saboda wannan lalle wannan musiba ce dan kar a karkatar da zuciyata sai manzo Allah ya ce to zan koya miki ki dinga cewa ya ubangiji ubangijinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yabe mun zunubaina sa'annan ka tabiyar da wato bakin ciki da ke cikin zuciyata sa'annan ka tsare ni daga fitintunu masu batarwa fitintunu masu batarwa tsawon rayuwata kagan Allah ya wa mutum wannan shikenan Allah ka tsare mu yace a cikin wannan ma'anar wannan hadisi akwai hadisai masu yawa sana imam muslim ya fitar da hadisi hadisin abdullahi dan amr yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk zuciyoyin dan adam suna hannun Allah yana jiya su yanda ya ga dama kamar zuciyar mutum ɗaya duk inda Allah ya yi zuciya ta yi nufi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a ya ce Allah mai zuciya zukata Allah ka jiya zukata zuciya ta kan ya maka biyayya idan Allah ya zuciya ya jiya zuciyar mutum wajen biyayya shine zaka ganshi sallah ba ta wuce shi zaka ganshi duk wani aikin alheri da shi yana jin daɗi idan ba haka ba kuma sai ka ga shi haushin sallan ma yake eh akwai waɗanda haushin sallah suke wallahi da lada ya gama kiran sallah kamar gaggawara ma bari na nufi kawai mutane suna cikin harkokin su yazo na ya kamar yana da sabin mutane kuma ba da sunan musulmi suna nan shi yasa wasu ba sa ma zuwa sallah tsaron su akwai wani da zaka ce masa da ka je ka yi sallah da ka mana gadin kayan mu sai ya ce bari na muku gadi haka yin kawai abu shi yasa Allah madaukakin sarki muna godiya kan shirya da kai mana dan wanda duk ya ganke na sai da sallah ya gode wa Allah na gode wa Allah shirya ce kawai ta Allah eh shi yasa kuma wanda ba sa yi suka taya su da addu'a abin tausayi ne abin tausayi ne za ka ga wasu rayuwar abin tausayi tausayin ma na kai ya kai inta saboda akwai wasu ma ba 2-0 ba 10-0 suka yi a duniyan ba su da komai aikin lahiran ba sa yi to kaga me aka yi kenan a duniyan ma bakar wahala yake ga ga wahalar duniya ga sabon Allah ga ba ruwanci da Allah ga kuma maganar lahira ba komai sai mala yace to duka wannan bayani da yayi wato khulasatul qawl shine kaman samari na magana da yayi na wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bawa zai ringa aiki aiki na yan aljanna sai ya kusa mutuwa sai aikin yan wuta ya shiga ko ya aiki ko ba ya ta aikin yan wuta sai ya kusa mutuwa aikin aljanna shiga yace to wannan hadisi maluma sun yi bayanin sa yana faruwa ne akan mutum mai riya an gane mutumin da ake shi kawai riya ne kawai abin da yake so ya burge mutane ya yi sallah ya burge mutane ya yi limanci ya dan ya burge mutane ya yi kiran sallah dan ya burge mutane na ya yi karatu zai burge mutane kawai shi abin da yake nema na burge mutane yaban mutane ko mutane in suna ba da kyauta su dinga ba shi kyauta ina nufin kawai abin da yake ta nema kenan duk wani tsalle-tsalle da yake yi babu maganan Allah a tare da shi yana yi ne don mutane to irin wannan su ne suke cikawa da aiki yan mutu Allah yace kuma in ka duba fuskar ta wani fuska kuma to mutanen da suna da gaskiya tsakaninsu da Allah amma shi din ya rinjaye su zaka ga suna sabo ba har suna so zaka ga wani iya saba Allah sai kwana bai bacci ba ina nufin ina nufin baya so yana ta kokari kusa da Allah to da wannan su kuma Allah ne yake musu dace sai sun zo su yi aikin an aljanna kawai su wuce eh da kowanne ayyukan aikin da yake a rayuwa shikenan shi yake samu yace amma abin da yake sananne shine dan adam duk abin da ya rayu akai in Allah da akai shirye mu da kan karaye mutumin kirki kana sai da sallah to Allah da haka zaka mutu zaka mutu mutumin kirki kuma zaka shiga aljanna abin da mutum yake jama'a da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma sun ce mutu abin da da yake to haka ne zai gama Allah ta shirye da mu alhamdulillah alaikum salam kwanzai ta yi kwanzai na
wanda aikin kitali wanda ya yi cikin mutane abubuwa mutane da yawa za a zuwa a yi da sallansa da duk wani lafiya abin da aikin kamar mai kyau ya ci duba ana ba wani abu har in suka kare za a to rashin gajiya ya yi zama koya wani ta ɗauko sai a zama masa to malam akwai wani wasu mutane irin waɗanda suke harkokin su irin ba ka tsoro misali suna irin ko shaye-shaye wani abu na yi kawai ko kuma to malam da kuma ana magana a wani ake kai wani wani to wata kila na ɗiba da ake kuma da to malam da wakon yake ba cikin wannan mutanen kamar idan aka wurin da ta yi to kuma da ake ta yi to shi kuma kila ba da wani aiki ma ne ai su ba kowane zagin su bane yake zama haƙi akwai mutanen nan an yi magana su halla da ra'a samu ba kowane magana su bane ya danganci me yasa kake yin magana yanzu idan yara ne ake so kada su je su haɗu da wasu yara mashaya wuri na ana gaya musu abin da suke yi ba kyau na don kada su yi ɗabi'a ta su wannan halla da za ka samu abin da ake magana shine kawai mutum dan kawai ya fi namun mutane dan kawai yana sha'awar zagin mutane ina nufin da zai yi magana shi ne musulunci amma ba na yahun an yi magana mutum kawai sai ya zama an ci nama shi akwai mutanen da umarni ne ma na shari'a yi maganar su don a kiyaye su ina nufin a faɗi halin su don mutane su kiyaye da haka ba don zai yi maganar su ba na kawai su daina
to malam tambayar wasu kake magana cewa tambaya musu insha Allah wasu magana ne account malam da banki na wai akwai wani sashi na na wani banki wanda idan ka sa idan mutum ya sa su kamar misali naira dubu biyar ne misali idan ya sa naira dubu uku, to eh, zai rasa wannan dubu uku ko ba ko ba zai iya amfani da ita ba na sati guda to wannan sati guda za a dawo masa naira dubu uku da ɗari biyar to shi ne wanda yake da yaya wannan eh a ina ya samu ɗari biyar eh ta menene ta menene ne aka yi suka ce ne giya ko suka ba buri-buri aro na ai da zarar su ji musulunci kasuwa bai dama ka yi kasuwar da baka sani ba ɗaya kenan su kuma banki ba wai ba wa maganar mu kowa ma suke yasa da shi kaga daga nan ma an haɗi ka'idan kasuwanci ba a yadda kai kasuwanci makawo makawon kasuwa ba shi yasa masu ba wa mutane kuɗi cewa duk wata su ba su kaza ba san me za su yi ba wannan kuskure ne akwai wata tara wai kawai sai ka ba mutum kuɗi an gane kawai duk wata zai baka wani percentage ba ka san me kake ba to a musulunci ba a haka ba daman kai kasuwanci sai ka san me za a siya sai ka san me za a siya wannan shine ka'idar kasuwanci don me dan karkace da haram idan mutum baya jin tsoro Allah ai komai zai iya siya na kuma komai zai iya siyarwa kuma in haram ne kai ma ka ci haram da haka musulunci ya sanya a san me za a yi ya kuma sa ya ƙa'idodi da dokoki da haka ga wannan na banki makauniyar kasuwa ce yawwa to ai ka san matsalar banki shi in haduwa ta zo ai banda kai ko ko a kai kai ko hada kai a jayi to saboda akwai kuɗin da suke aikewa wani wani sashi daban na ribar da kake samu in na samu fa ba duk wanda su ake ribowa sai yanzu idan ka sa idan ka sa kuɗinka a jayi kamar dubu goma Allah ya kiyaye sai gobara ta cinye ya za a yi a tambaya ne za a biya ka to an samu matsala shi a ka'idan musulunci ai duk inda ka bada ajiya wanda ka ba shi ajiya to ka aminta da shi shine ka'ida ta al-aminu la yudman shi kuma amintacce baya biyan abu in ya bata haje kana da amini kana dan uwa misali tirani ka zo yi garin nan kana ba shi kudin ka ya tara ma in zaka tafi gida sai ka karba misali nake kullun yana ajiye ma bana shekara wata rana Allah ya kiyaye ka ba shi barayi suka tashi sai biya ka ka gane magana a musulunci ba zai biya ka ba wanda yake biyan kudi shine wanda ya ganganci akwai wanda suke biya a shari'a amma wanda shine batar su ya zama akwai ganganci a ciki ka ba mutum a biyan kudi sai ya biya saman mota yana ta hira sai ya tafi ya manta sai ya biya da abin da ya kama da ana kiran ganganci wallahu a'lam na'am da suke tsara shi ne kaji matsala ai ka'idar shi ba daman ba daman ba daman ka samu makafin kuɗi an gane makafi baka san me aka yi ba san me aka sayar ba a musulunci bai da ba sai ka san me aka yi shi system na pension daman ba wai musulmi suka shirya shi ba yahudawa ne suka shirya kuma yahudanci cikakken yahudanci ana su saman sai ma yahudanci ne gamgaggaggaga hatta yanzu ni da ina da da ce ni ina da mulki da duk mutanen da suka yi aiki kudin su da suka gama aiki irin na da zan ja da shi na ba ka kudin ka in ya so ranar ka je ka tona rijiya na ka zuba su ka sauka lafiya ai wasu ba ai wasu wasu an ba su kudin nasu abin abin alheri suke na ba kowa in ka ba shi kudi yake lalata abu wani za ka ga ya zama cikakken ɗan kasuwa daga lokacin wani za ka ga ya je abin kirki dama ka samu wanda ya lalata dama ba a rasa wannan a duniya ko ba dalili bane cewa kawai sai ku rike mutane kuɗi in dai nawa ne kuma wai ni ne ba ni zan sarrafa su ba sai abin da aka ga dama da ni wanda ai zalunci shi Allah da ya baka kuɗi ai kai barka kai abin da na zai ma alheri suka ga dama kai sadaka da shi duk ka huta na kai dama ka je ka gina masallaci da kuɗin ka kaga dama dukkan aikin da kake so na kaga dama ka yi duk abin da kake so amma ba wai a rike wa ka ana sarrafa ka in ka kalli abin akwai zalunci ko yahudanci tsagwarar sa wanda ya gane ya gane wanda ya gane ne ai ba daidai ba ne idan ban ba wai tsari ne na na na musulmi su ma haram suke ci ba idan ka ja karatu za ka samu su kansu haram suke ci domin shi da karfi suke wa mutane dukiya ta zama ce da karfi ne ta zama haram mutum baya so dole dole dole ai dole ake fanshan na wanda suka yi fanshan da sanin zuciyar su ba su da yawa kuma yanzu za a yi zaɓar ba mutane zaɓi a ce mutane ma'aikata gwamnati waye ke so in ya gama aiki a tattara kuɗinsa a bashi waye ke so ya je gidan fanshan a ce auction ne kuna ga mutum da za su zaɓa wancan na eh ba samu wani amma dai mafi yawa za su a ba su kudi wallahu ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير كما تشيع كما تنمى أدعاء الله يثبت أسوك الله يبيع ما تشيع كما الله يسلم كما الله يسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم